الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء سورة النساء تنزل ذكرى تتكى مسيوة jan kunne tahaziri mai ƙarfi akan sha'anin da ya samu cikar imani da tabbatar shi cikin zuciya na mumini shi san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ginshiki na imani gaba daya saboda haka a cikin zantuka masu mahimmanci da suratun nisa'i take yi ta sace kawo mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ay fala rabbika rantsuwa da ubangijinka lamun ɗin ta sila ce an ƙara ta ne za'idatun asalin karatun fawarabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum rantsuwa da ubangijinka ba za su zama cikakkun muminai ba ba za su zama sun yi imani ba ba za su zama suna kan hanya madaidaiciya ta yarda da Allah ba har sai sun yi imani sun ji ba wani ƙaiƙayi a cikin zuciyarsu akan sha'aninka idan ka yanke hukunci hukuncin ya zamanto ya hukunta wala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba za su zamanto masu imani ba har sai sun ji zuciyarsu fari tattake akan hukuncin da kai a kansu ko su malawa judu fi amfusihim harajan sannan ba za su ji wani matsayi ba wani matsayi ne wannan na munafurci a cikin zuciyarsu ita wannan aya ta sauka ne a kan sha'anin abdullahi bin jubairin da shi da wani mutum wanda suka samu wato rigima akan abin da ya shafi ruwa to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kai ƙara wajensa ko akan tsakanin abdullahi bin jubairin da shi da wannan abokin husumar shi sai aka yi rashin sa'a ashe wancan mutumin shi ma munafiki ne kamar yadda abin da ya faru da bishiri a baya saboda haka ya ji ƙaiƙayi a cikin zuciyar shi akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi a kan shi to don haka Allah ce falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hukunci akan mutum to hukuncin ya zauna domin shi annabi babu son zuciya tattare da shi ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka manzo Allah ya yi hukunci to karka ji komai cikin zuciyarka na wani shakka ko wani kunci mimma qadaita bihi akan abin da ya hukunci da shi wa yusallimu ay in qadu li hukmika tasliman kuma manzo Allah ya hukunci haka zaka miƙa wuya ka sallama da hukuncin da annabi yayi tasliman sallamawa wa yusallimu taslima ka sallama da wannan hukuncin da yayi tasliman sallamawa min ghairi mu'aradatin ba tare da fito na fito ba manzo Allah ya hukunci hukuncin ya hukuntu kuma dole a zauna akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce ni ubangiji maɗaukakin sarki ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw akhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم ya ce ubangiji ya ce walau allah katabna alaihim da mun ɗora musu mun wajabta musu mun sa a kansu a niƙutulu an fusakum aka ce faƙutulu an fusakum zalikum khairun lakum inda bayikum fata ba alaikum kamar yadda aka gaya wa mutanen annabi musa a wakirju min diyarikum ko kuma ce ku fita daga cikin gidaddajinku kama katabna ala bani isra'ila kamar yadda aka wajabta kan bani isra'ila ma fa'aluhu ba za su aikata ba ma fa'aluhu ba za su aikata ba illa qalilun minhum sai yan kaɗan daga cikinsu wa humul mu'minuna su ne muminai wanda ba sa shakka ko kokonto da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam walau annahum fa'alu kuma inda ba su aikata an qtulu anfusakum aw ikhriju min diyarihim sun fita daga gidajen su sun kashe kawukan su to ma yu'azu nabi ba za kuma su awazantu da shi ba min ta'ati rasuli a ce su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya sau da kaba ga abin da ya gaya musu wanda ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi da shi amma da ba su yi hakan la kana khairan lahum kuma da shi fa alkhairi gare su ko wa ashaddu tasbitan tahaqquqan lil imani da kuma shi zai zamanto tabbata na imanin su domin ka san min shuruɗi kamali lil imani imani bin rasuli sallallahu alaihi wasallam cikar kamala na imani shine imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto da ɗai ba ka jin ƙaiƙayi a zuciyarka na rashin ganin girman annabi alaihi salatu wasalam amma idan ya zamanto akwai wannan shakku ka ce a annabi mutum ne kamar ka zero an cire mutum a lissafi manzala ba mutum bane kamar ka da mutum ya ce annabi mutum ne kamar shi to imaninsa ya rushe ba magana imani a nan wajen sai ka zamanto ka ɗauki matsayin manzan Allah ka sa shi akan ya fi kowa a duniya da lahira sai ya zamanto in ba Allah maɗaukakin sarki shi ke sama amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bacin Allah ba wanda ya fi shi shi kwa dama matsayinsa shi bawan Allah ne kuma wannan bauta da kaga ana sallah ai wannan ai wannan shi manzo Allah tun kafin a aiko sallah yake sallah shi ne bautar Allah ne hasalima shi ne sayyidul abidina shi ya fara bauta wa Allah so da haka ba duk inda ma ka ji kaikayi cikin zuciyarka akan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba mutum babu imani ya wuce ko da kana khairan lahum wa ashaddu tasbitan inda za su aikata wannan abin da aka gaya musu wancan magana da aka gaya musu da ita tafi alkhairi gare su kuma wa ashaddu tasbitan kuma ita ta zamanto wato za ta tabbatar da imanin ashe ka ga yarda da maganar annabi ita ce tabbatar imani صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناه من لدنا أجرا عظيما وإذا الله يتياين لو ثبتوا da za su tabbata wajen ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'atainahum min ladunna ay min indina ajran aziman da sai mu ba su aljanna amma saba mishi shiga wuta ne yarda da magana shi shiga aljanna ce wa idhan la'atainahum min ladunna ajran aziman ko da za su yadda da abin da ya gaya musu ba su ji wani abin nan shakka a cikin zuciyarsu ba to shi kenan Allah ce sai mu sa su su zama 'yan aljanna na'am wala hadainahum siratan mustaqima wala hadainahum Allah ce wallahi kuma hadainahum sai mu shiryar da su siraɗan mustaƙiman hanya madaidaiciya wacce babu karkata a cikinta da za su yi imani da abin da annaba alaihi salatu wasalamu yake faɗa musu nam وما يطيع الرسول فقد اطاع الله وما يطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ومن يطيع الله دون دعاء الله بييه نظام ita wannan aya ta sauka قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا زولت على من قال صلى الله عليه وآله وسلم سيوس ساشا صحابي سكتشمش كيف نراك في الجنة وأنت في درجة الأولى ونحن أسفل منك يا رسول الله كاجي صحابي كينا باسا أبنا na ganin cewa su manzo Allah mutum ne daidai kamar su sai kai suka ce ya rasulullahi ya za mu yi mu ganka aljanna kaifa naraka fil jannati wa anta fi darajatil ula alhalin kai kana can daraja kokoliya wa nahnu asfala minka mu kuma muna can ƙasa da kai gashi mu kuma muna so yadda muka zauna da kai a nan a duniya mu zauna da kai gobe kiyama a ce muna tare da kai wa fi riwayatin wata riwaya a hadisin yace almar'u ma aman ahabba kaga mutum yana tare da wanda yake so ko amma alama ta san abu ta kaunar abu yawan ambatan abu kamar mu da kodayaushe muke manzan Allah manzan Allah manzan Allah ai ba wani abu ne yasa muke ta cewa manzan Allah manzan Allah a san shi ne yasa mafi yawancin mutane abin da yake fita a bakinsu mafi yawanci duk da akwai munafukai amma mafi yawancin mutane abin da ke fita a bakinsu shine yake cikin zuciyarsu labarinsu kenan abinda ke fita cikin zuciyarsu shine abinda ke fita a bakinsu shine ke fita a zuciyarsu ko to yace wa man yuti illaha war rasula sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ai Allah ya ce a fada muku wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya wa Allah da'a wa rasula ya gwama da'ar Allah da yi wa manzan Allah da'a fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabigina wannan yana cikin waɗancan da Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa wasu siddiƙina ko da mutanen kirki wanda suka kai isa matuƙa wajen alkhairi kaga annabawa da waliyai kenan su ne a fadil ashabil anbiya'i limubalagatihim fi sidiki wa tasdiki wa shuhada'i da kuma waɗanda suka yi shahada fi sabilillahi dan ɗaukaka kalmar Allah wasalihina da mutanen kirki ghairi man zukira banda waɗanda aka ambato kaga su kuma an ƙara su kenan wa suna ulaika rafiqan zaman shi ya zama makota da waɗannan al'anbiya'u was-siddiqina was-shuhada'i was-salihina ya zama to wato kyakkyawan makoftaka ay rufaqa fil jannati bi an yastamta'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wa huduri ma'ahum wa in kana muqarrihim fi darajati al-aliyati bi nisbati ghayrihim kaga amfanin ka zauna da mutanen kirki kenan abinda yasa aka ce za a sa su a cikin su kenan in a duniya kai makwabtaka da mutumin kirki to Allah da ba za ka sha wahala ba in ku kai rashin sa'a makocin kai za ba makocin kirki ba to ka shiga uku sai kai kaman ka sai da gidanka tashi saboda masifa ta yau daban masifa ta gobe daban amma idan kai makwabtaka da mutumin kirki ko a kasuwa ne sai ga hankalinka a kwance in kai ciniki yana murna in ba ka bari shi a ɓace in yayi yana so ka yi makwabtaka da mutumin kirki to ashe makwabtaka da mutumin kirki a duniya haka tana da kyau makwabtaka da mutumin kirki gobe kiyama za ka samu falala ko da ba ka yi aiki irin aikin shi ba kayan makwabtaka da mutumin kirki a duniya ko to shi kenan yana cikin ni'ima kai ma kana cikin ni'ima haka kuma kai makwabtaka da mutumin banza a duniya daga musiba ta zo shi kenan sai ta hada da mutum Allah ya kiyaye mu wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kassa musamman haka makwabtaka da mutanen kirki a duniya tana amfanan mutum da makwabtaka da mutumin kirki a lahira don haka Allah ce a wannan makwabtaka da za ku yi da waɗannan mutanen kirki za ta amfane ku za ku dinga ziyararsu za ku dinga ganinsu za ku dinga haɗuwa da su kuna ganinsu suna ganinku kamar mutumin da yake da gida da misali a najeriya ina ne gida fi daraja ina gida fi daraja a najeriya abuja kuma ina sai ka ce bila bila ko to ka gani bila kana makwabtaka da da shugaban kasa security kama daban ne saboda makwabtakarka da shugaban kasa haka ko da a local government ɗinku ne a ce ai ga gidan shi ga gidan ciyaman to akwai bambanci da inda ba gidan ciyaman ba to balle ya kace ganin gidan gwamna